sun nan ka adadin waɗannan halitta na nan ƙasa da na ruwa da kwayi da komai sun nan kamu ninki biyu sannan ninki goma ne ma maza Allah ce ninki goma su mana su kewaya mu gaba ɗaya muna tafiya sannan a kawo na sama ta biyu sun ninka na sama ta ɗaya su shirin su kuma su ma sai a kasu kewaya muna nan tsakiya na sama ta uku sun nan ka waɗansan su kuma sau arba'in a kasu kewaya har zuwa sama ta bakwai haka za a ce mutane na nan a tsakiya tsugut sannan idan ubangiji ya dubi mutane da aljanu da dabbobi da komai ya dubi irin kankanta mu a wajen girma ga wajen dubul ga manyan mala'ikun nan domin mala'ika a zara'i dan girma wanda aka ba daukar ran nan aka ce wallahi manzo Allah yake ubangiji ya gaya masa cewa da za a ɗebe ruwan da yake duniya kakaf ka duba ruwan teku banda Allah ba wanda ya taɓa ganin jiya da kogunan duniya gaba ɗaya a ɗebe ruwan da na shiya da na gudu da na ko'ina a ce yau a zara'ilu za a yi masa aski ya yi kuma wallahi in an zuba ruwan kuma yi ba zai cike na bukan ba bari a cikin kan dan girman da yake a zara'ilu sun nan yana nan a taron shi ma ya shiga tsawon mala'iku manyan mala'iku waɗanda aka yi na haske suka kewaya harshe wato an ce sahu sahu ka ƙetara ka ƙetara an ce sahun su shekara saba'in ne kamun ka ƙetare inda su a kafo su kewaya kuma mala'ikun duhu waɗanda suka yi shamaki da al'arshi su kuma bayan an wuce na hasken su ma haka suke wato sun za ka ƙeta su wuce ne kakon saba'in sannan kuma a kasa a kewaya malam ubangiji ya dubi kankantar mutane waɗancan mala'ikun nan tun daga na sama ka ɗaya har na sama ta bakwai har na waɗancan hijabin nur din nan har na hijabin zulmati har zuwa madauka al'arshi har ka koma ƙasa halittar ƙasa ka kai sama ƙasa ta bakwai ba wanda ya taɓa saba Allah ko mintiya ba wanda ya Allah ya taɓa cewa yi kaza ya ci ko ko bari kaza ka ne wallahi duk jimlar ba wanda ya taɓa saba Allah sannan ga mu a cikin yan kukkut mu ne sako dare da rana dare da rana na dare daban na rana daban na koye daban na sarari daban suna saba ma da su kuma yana kunna yana tafiya ubangiji ya dubi yanda muke da kankanta mu da irin tarin saban mu sannan ubangiji ya ce go yana gadan al'arshi zamanin duk duniya ba inuwa ba inda za ka samu inuwa ko kamar ta allura ko ina rana ce ranar kuma dama babu sama sam sam an zuro ta ka zo sai da kan mutane da za ka hada sai ko ka bi ta kwakwalwa zamanin za ka ga tana tsalle tana yin sama tana dawowa cikin kwakwalwa dan azaba ga mafi dan uwanka ya mace ka inda za mutum ɗaya zai tsaya aka ce inda za ka so ka ya tsanka ka tsaya a tsaye haka mutum dubu Allah zai tsira gurin kowa farcensa a jikinsa zai tsaya a ja farcen dama bakin farcen da aka dukuye maka iya rayuwar ka na duniya nan nan ubangiji za ka fita da kabari sai ya mayar ma da shi farcen a tsora a tsora ya tsawo a kan farautan a nan za a yi tsago tsago mutum dubu gun tsayuwar mutum ɗaya haka za a yi taron ga gumi ga wari sannan ga zafi sannan ga fargabar ba a san inda za a shiga ba ga tsareci kuma babu wannan saman bare a inuwa ba wata inuwa sai inuwar gadon sarautar Allah sannan ubangiji ya tambaya a lokacin ya ce to liman mulkul yauma ce to sarakuna ka ce ni ne sarkin kaza ni ne sarkin kaza ni ne sarkin kaza to shikenan yau kuma waye ne sarauta aka ce wallahi a gurin annabi Sulaimana kansa da ya taba yin sarauta ko Dawuda waɗanda suke mulki ba su iya buɗe baki ga su annaba ne mursalai ne Allah ya tabbatar musu dan aljanna ne tun suna duniya amma ba za su iya cewa ubangiji kai ne da sarauta ba dan su ubangiji ya kuma faɗa limanil mulkul yawma sai ya faɗa su uku ba wanda ya bashi amsa dan tsoro manzo Allah ma nan ba zai iya faɗa ba saboda jin tsoro ubangiji ya bayyana zamanin kuma manya manyan gabaniyawan Allah wanda mutum in ya gansu da Allah zai yadda ana mutuwa dubu da ka mutu dubu dan tsoro suna nan a tsaye a gurin ka gani sannan ubangiji wannan tambayar malam kowa ya tsufi da kai wahala ta ishe shi gafar gaba ubangiji ba wanda zai amsa mata tambayar nan sai shi zai amsa da kansa zai ce lillahi wahidul kafi al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma wallahi in mutum ya ji kalmar nan wato sai yake ina ma mutan gidansa ba taba cewa shi ne shugaba a cikin gidan nasa ba dan Allah ya ce a wannan ranar fa a ran nan ne zai caji abin da aka aikata a duniya ya saka kowa abin da ya aikata ba kuma dagewa ba dadawa Allah ya sa muna da aikin alheri a ranar to ka ji irin wannan bayan ubangiji ya faɗi wannan aya mutane sun mauta sun rikice ga wahala sannan sai ubangiji ya sake cewa ya ma'asharar jinni wa linsi ini tabatu an san huzu min aqwari samawati wal ardi fanfu la tasbuna illa bi sultani bai ji kowa yana ji kuma ya taron mutane da aljanu kure karatan sabo na aika na ce a faɗa musu bar kaza ku bar kaza ku yi kaza ku yi kaza kun ki dan daɗi da kuma lafiya da rai da wadata da na baku ku shi kenan in kuna da iko yau za ku samu wani hanya ku wuce ku shiga sama ko ƙasa ko ku shiga yau mun haɗu da ku kuma yau ba abin da zai ma magani sai aikin da ka aikata na arziki yanzu za ku iya gudu kuma ku gudu la tan buduna ku illa bisu tsani ba dama kuma ku gudu sai da tsani ku babu tsani wala kunnan kadai da suka kewaye mutane da aljanu malam su ne ta tashin hankali Allah ya mana sutura la ilaha illa Allah rajiun shine fa ubangiji yace wannan ranar ake saukar da mala'iku saukarwa da su sahu sahu sai ne kace الملك يا عين الحق سليمان وكان يوما على الكافرين عزيزا a wannan ranar fa ubangiji yace almulku yawma izin asbihu a wannan ranar sarauta a ranar nan ta gaskiya ta tabbata da sarki a rahman sarautar gaskiya wacce ba karɓar toshiya ba cin hanci ba cewa wannan shine dan uwana ko ɗana ko abokina bari in danne gaskiya in taimake shi a ran nan babu sai abin da kai kawai shi za su gani da idan la yashrabu fiha hadan ba wanda kuma ya tarayya da Allah domin Allah ya ba mu aran sarauta a nan duniya akwai subobin Allah da ya ba da aransa a rayuwar duniya a ran nan ku ya sarki mun a nan duniya kaga Allah shine dama wa sifar Allah sani Allah shine alimu to a nan duniya kuma ya bamu aro ana samun masana a nan duniya turannan ya kafe ba masani kowa a rannan ya jahilce saboda shuru sannan Allah ya bamu sifarsa ta wadata Allah shine algani to ya bamu sifa a nan duniya ma akwai mawadata Allah ya bamu wani wadata turannan ya kwaci ba wanda in mallaki abin da zai misalin kwabu ɗaya a ran nan sai dai aikin da ka aikata kawai sannan kuma akwai sifar Allah ta sarauta to a ran nan a nan duniya ya bamu a ce wane ne sarkin gari kaza wane ne sarkin gari kaza to ran nan Allah ya kwace gaba ɗaya kowa ta nan wannan Allah zai fara yi to almulku yawma idin ya kafu rahman a wannan rana sarautar gaskiya ta tabbata da sarki rahman ba wanda ya hada wannan tare da Allah ba a cewa da mutum da gaskiya wa kana yawman asiran ala jahil wannan rana ta zama matsananciya a kansa ta ji nan ya shiga uku Allah ya kiyaye mu. Ha, ويوم يأتي الظالم يا ويوم يأتي الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا rannan za ka ga azalimi a wannan taron. Ya abu yana cizon ala da kan ya yana cizon ya al mushriku wato wanda ya bauta wa Allah tare da wani Allah da ko munafiki sannan za ka ji suna faɗa da kansu wato suna cewa ya laita ni ya da ka ce na ya kai tuna na daman wata sura saboda da na sani da kuma tafi wadda sun ka sun yi cikin da kansa kaje na ta ya laifi kai tona ita ka tuma a rasul sabila ina ma a ce na yadda da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a rayuwata ta duniya na kama tafarkin da ya kama ina ma a ce duk tafarkin annabi inda aka ce ya bi ni ma nan na sa kamar nabi ga shi ban ba annabi ba a duniya ga kuma lahira yau ba mai tsira sai wanda ya ba annabi to an shiga uku kuma a ba annabi a ba annabi duk mai son shiga aljanna wallahi kuma da ba mutukar mutum ya saba aikin annabi ko da da dole nan addu'a ya ta duniya ta ga shi ya rubuta alƙur'ani mutum ka da kansa yana cewa ya laifi ya da kira ya kai tuna na gaban wata sura dan da na san da kuma ganin tafi wanda yayi yau mil kiyamata a ranar wannan tsewa ita ka tuka ila ma rasul ina ma a ce na kama hanya ta na bi ta ila huda zuwa shari'a ma rasul da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa nake ga muku jama'a abu annabi abinda annabi aikata mutum ya aikata daga tsarki zuwa alwala zuwa sallah zuwa sha'anin aure zuwa sha'anin zakka sha'anin haji dukkan ibadar mutum da zai rayu ya bi aikin annabi inda yana tsoron tashi alkiyama ya tsira amma wallahi tallahi duk abin da ka aikata mutukar ya saba na annabi mutum ya tashi dan saboda yadda da Allah ya wa annabi shi yasa ya aiko shi da alqur'ani inda Allah ya san annabi abin da zai aikata ba daidai bane ko ko zai kara ko ko zai rage ko zai san zuciya wallahi da bai bashi alqur'ani Allah bai taba yin annabi mai ha'inci ba to mutukar ko wannan annabin ya zo ya ce ayi kaza wallahi wanda ya bar abin da yake ayi ya ci kawo fir'auna annabi Musa ya je same shi ya ce fir'auna yake na'am Musa yace ka saba wa Allah ane maka bauta bayan Allah na cewa kai Allah ne sai da aka shekara arba'in ane maka bauta binni da kauri yace shi ne yace ka faɗi kalma ɗaya tak in ji Allah ya aiko ni ka faɗi kalma ɗaya tak zai rushe maka zunubin nan naka na shekara yace biyo ka zai yi wa ka zai zai yi abu ke suka yake zai yi kuma karba la ilaha illallah wa la wannan kalma ce ce ba zai iya gara a sa shi a wutar abada a kan yake la ilaha illallah ba Allah ne ba mun kan ne ba ya kauna saboda kin mutan saboda haka ki kalmar shahada saboda haka yanzu kaga Allah ya kawo Yahudawa sun yi wata karkashi sun kama malamai a cikin sun koya musu wani abu na bari halittar wallahi wallahi Yahudawa ne banda bai Yahude ba mai hikima ta irin wannan abin domin ya san ba ta inda zai bullo ya samu mutane sai ya hada da mutane ɗan uwan sai su bullo suka sa musu wani jin annabi da jin aikin annabi ba ba ba'adi ba nufiya ba ikama ba tafiya babu cewa wajen za ka yi abu in alwalati ka fara wanke hannaye ba shafa ruwa a kunne babu kuma shafa ruwa wai shi wannan annabi ba ai Allah bai ce alqur'ani saboda haka aikin annabi ne ba za su yi wannan ba duk sun kore sun ce wai ƙarya ne wai hadisan na annabi ma da ake faɗa wai ƙarya ake annabi Yahudawa ne wallahi wanda kai yayi haka shi bai san hakikar abun ba amma Yahudanci ne don abin da yasa ta ga Fir'auna ya kiba da gaskiya ya ce din nan la ilaha illa Musa rasulullahi ba kin Allah tsagwaran sa bane kin man Musa ne tsagwaran domin ka ga ran da aka danna shi a ruwan ai da ya ji duya a ran nan wato sai ba da gaskiya da Allah amma ya ba da gaskiya da shi kuma da Allah ya manzo a ran da aka danna shi wajen ya rusa ruwan nan ya ji gaba sai da hancinsa ya cika cikin sa sai ya ce la ilaha illa allazi amana bi banu isra'ila haka abin da ya faɗa ke yace ya ba da gaskiya babu sarkin bautawa sai wanda bani isra'ila ta ba da gaskiya amma kuma bai karasa ya ce na ba da gaskiya mun sa manzon Allah ba saboda kin Musa yanzu kai da mana kuma ban da kan annabi yanzu ba abin da Yahuda ba su yi mana sai su kama malaman mu sai ka kunji kunji kunji amma waɗansu malaman yan kanana kanana da gubiyan wallahi ba san tushen abuka mutukar mutum na kin annabi wallahi ya shiga uku gashi ran ta kiyama mutum in ya kama wato yatsansa zai kama ya sa a baka yana cizo yatsan yana kucewa yana da kucewa yana cijewa yana cewa Allah wadan kansa inda bai kama hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zai rika faɗa a tsara kowa na ganin sa yana gutsira yatsan dan kauci yana ya kai kansa Allah wadan sa tunda bai kama hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اوه kaji irin mutanen zamanin annabi an taɓa yin wani mutum wanda ake ce masa ukubatu binu abimu aiki wani wato mutum ne wato sahibi ne ga ubayyu bin halaf shi ko ubayyu bin halaf din nan shi kuma munafiki ne na gaske kowa ya san shi a kan kaji shi hukumatu bin abi mu'aidi din nan sai kalmar shahada ya bada gaskiya shi zaki ne da a gani ana nan ana nan dalilin wannan kuwa wato wata rana aka ce shi hukumatu dan mu'aidi din nan sai kalmar shahada yake ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai shiga addinin islam to da ya shiga dalilin wannan imani nasa kuwa abinci yayi a gidansa sai ai yi ki dafa abinci ya gyaggyara wanda an nasa ilai sai kira jama'a yace yau ina liyafa a gidana aka tare shi cin ba ci abincin to a cikin taron liyafa wanda an rasu da kai sallallahu alaihi wasallama sai aika wa manzo Allah yace manzo Allah mai amma zamanin nan wato da yi kalmar shahada bai na kafirin sa ya dafa wannan abincin ne liyafa ya tara jama'a yake a ci sannan sai aika da manzo Allah yace shi ma ya zo gurin sai manzo Allah kuma shi bai ki ba faɗa falan ma kadima ta'ama yayin da ya gabato da abin ku ya ta cikin jama'a za a ci ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ukubata din nan sai yace da manzo Allah ga abinci a ci saboda ya tara jama'a dama dan liyafa ya ba su abinci da abinci al'adar su na larabawa ne sai manzo Allah da ya ga an sa abinci sai yace ma ana akil yace ai ukubata ba zan ci abincin ka ba in ji manzo Allah yace ba zan ci abincin ka ba ukubata yace me yasa ba za ka ci abinci na ba ya rasul ya muhammad yace hatta ta shahada allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah yace in kana so ku ci abincin nan naka wato sai ka shaida ba sarkin bautawa da gaskiya sai allah daya kuma ka shaida annabi muhammad ni din nan da kadan allah ne allah ne aiko ni da alqur'ani idan ka aikata wannan zan ci abincin nan naka Allahu akbar to shi kuwa hukubatu din nan yana jin tsoron kada in bai faɗa wa manzo Allah ba zai ci ba ga taro ya taru kamar ya ji kunya saboda manzo Allah shine babba kowa ya sani sai dai kiransa da aji yayin nan fa fa'ala sai ko yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah shi wannan kafirin wata din nan fa kana rasulullahi min da'ani sai manzo Allah da yayin da ya gama karman nan manzo Allah sai ya sa hannu kuma sai ya ci abincin nan da aka kawo to wa kana uqubatu sidiqan li ubay bin harab shi ko uqubatun nan wanda yayi wannan kalmar shahada wato aboki ne ga ubai dan halafa babban munafikin nan kafirin nan ka gani kala ma ukbira da zalika yayin da aka je aka ba ubai labari kala lahu ya ukbatu sabata sai shi wannan kafirin ubai dan halafa sai kira ukbatu din nan bayan an gama liyafa dama ya ji labari aka ce ai yau abokin nan naka ukbatu bin abi mu'ayyid ya shiga addinin nan na ukbatu bin abi mu'ayyid ya shiga addinin muhammadu kuma ya bar na iyaye da kakanni na gado ya bari yace ya bari yace kai ba zan yadda ba irin yadda na san sirrin wannan aboki na ubatu din nan ba na zaton zai bar wannan addini ya shiga kuma addinin Muhammad yace amma sai na ji a bakin sa sai aika aka kirawo masa wannan ubatu da yazo sai yace masa ya ubatu yace na'am yace sabata ashe ka karkace yace wata karkacewa yace an ce ka shiga addinin Muhammad ka gani kala la sai ce a'a waye ya gaya ma yake haka na ji labari yake karya ake karya ake ni ban shiga addinin ba yace akwa gaya mun yace a ba gaskiya bane walakin yace ni abin da yasa da khala ala rajulin alayya rajulin fa ba an ya kula da'ani ka gani a zamanin ma kaga sai kita da annabi Muhammad din sai ki faɗa sai ce wai shi wannan mutumin ya je gidana ne na ci abinci na sai ce ba zai ci ba illa an ashhadu an ashhadu lahu yace wai sai nayi masa shaida shi Allah ne ya aiko shi haji fa a gurin munafikai dan uwansa kuma abin da yake fara to kuma da yace sai nayi masa shaida din nan Allah ne ya aiko ya fasta hayatu to ni kuma sai na ji kunyar an ya saru da min baiti kar ya fita hada ka gidana lam ya da'am bai ci abincin na ba fa shahidtu lahu to saboda haka nemar wannan shaidan ni ba da gaske nake ba ko da na faɗa ba da niyya na faɗa ba faɗa ima to da neman shaida kuwa sai ya ci abincin fatsala ma'ana biralin anka sai shi wannan ubayi abokin ko da yake wannan ya gaya mar yace ba da gaske shiga addinin ba sai ce to duk da wannan magana da ka faɗa ma ban yadda da kai ba dai hatta ta tiyahu fatar zuka fi wajehi yace in kana so kun amince ba da gaske kai imani ka shiga addinin sa ba to sai ka je in yana zaune ka same shi ka yi kaki ka tofa masa a fuska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in kai haka to na san ba da gaske ne ka imanin ba sai ku shi wannan kafiri ku bata din nan wato sai tashi yace wannan mai sauki ne ai da ya tayi dama sai ya tafi ya tafi sai da ya je samu manzo Allah na zaune sai ya tari ya tari ya sako majina sai sai sai tofa manzo Allah a fuska Allahu akbar yana tofawa yau bai kai fuskar annabi ba sai ubangiji ya dawo da yin yace da mala'ika maza mayar a fuskar sa ka canje kuma yau wato da yan ya dawo da tare da majinar da ya kai tofawar ba su kai fuskar annabi ba sai Allah ya dawo da su da sura wuta fa har kan fuskar sai ta kwaye gaba ɗaya ta nabi ya ci kansa kenan sai zama mai kwaɓaɓɓiyar fuska fuska ta kone da wannan yan nasu kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya guje shi yace ku ba kai ne kai haka gashi fuskar ta kone amma da annabi ya dube shi bai ce a dake shi ba bai ce a zage shi ba bai ce a mar bulala ba abin da ya mar bai ga mar bukan magana dan kan halin sa annabi sai ce ba kai ne kai haka la araka kharij illa la araka la araka kharij makkata illa alauta ra'asaka fi sai Allahu akbar illa alautu ra'asaka bi sai yace ni kuwa hukumar tun da kai haka ba ranar da zan ganka a bayan maka yaki ya haɗa mu sai na sa takobi na sari ka domin ka zama kafi fa usira yawma badr haka ku aka yi dan da aka zo yakin badar sai Allah ya bada shi cikin kangin mutum 70 da annabi ya samu ya ta kamo shi kuma ya zama bawa fa amara aliyan ubangiji yace hukumatu hukumatu kai ne kuma yau a hannu haka cikin igiya ina kuma dabara ina yan uwa shi babu sai manzo Allah yace ali aje a sare shi aka je aka tsaye da shi aka zara takobi aka sare kafi fa katala ku aka sa aka kashi haka yake ko me kace
يا ولد ليلتني لم تكن فلانا قليلا a ran nan za ka ji mutum yana cewa ya kai tona ya dakace na laitani ya dakace na lam attakhidh fulanan khalilan ina ma wani bai zama aboki na ba aw akbar ka ji mummunan aboki abokin ka yazo yace da kai wani yau ana tin kaza za a nuna manyan arnan nan muke annabi mu tafi da wuri ka ji mungun aboki ran ta kiyama ka ce ina ma ba aboki na bane dan kaga bulubun da aka tsara maka akan wannan aikin na ɓata tafiyarka da ɓata ranka da ɓata lafiyarka da kai da gaɓoɓin da Allah ya ma dan ibada duk ka kai su gurin halaka ka zauna kana kallon saban Allah kullun kana jin saban Allah sannan kuma ka wuni cikin saban Allah da rana saboda ka shawo gajiyar nan ta kalle kalle da safe baka tashi ba sai wajen karfi takwas kana ramuwar bacci ka ji sako kan sako wanda ya maka albishir da ana wannan fin din ranka alkiyama sai ka ce kai to na ma wani ba aboki na bane ko yake yau ana damba kaza ko yau ana kallon kokawa ko yau ana taro a guri kaza ko yau wani babban makaɗin nan ya zo ko babban mawakin nan ya zo ma albishir da wannan kuka tafi ko kyakkyawan matan nan ta gari kaza ta zo ka je ka neme ta dan ta alkiyama ka ce na ma ba aboki na bane Allahu akbar duk abokin da ya maka dalili ka halaka ran ta alkiyama sai ka ce kai to ina ba ban rike shi aboki na ba dalilin me yasa ce da na sani to me abinda mutum ya sa yake da ya sani kenan yace abokin nan nawa ne da muke tafiya gidan kallo da ya mun shawara na so su liman talabijin yake in ajiye ba komai ai wannan mutum ai ajiji ne mutum in bai sabo yau ba ya yi gobe a ajijin wa ai ajiji ba ta aka ce sai ka yi abin da yake zaka halaka ka haddakar da matarka da ƴaƴanka da makota ba so talbijin kai ka halaka ka halakar da matarka ka halakar da ɗanka ka halakar da makotanka yin yin mace mu tafi gidan wani shikenan ba mai niyyar sallah ba mai niyyar makaranta ba mai zikiri ba mai karatun alkurani an zubawa surorin kafirai ido a cikin wannan talabijin a nuna muku tsirara a nuna muku nono tuki tuki a nuna muku yadda ake sata ƴaƴan ku su koya a nuna muku yadda ake kashe kai a nuna muku yadda ake kowace dangantaka kai kana gani ba kunya ga ka ga matarka ga yanka me yafi wannan rashin kunya addinin islama kunya yake bukata kunya yake so domin manzo Allah yace alhaya'u min al-iman kunya tana nan rataye da imani sai gashi mutum ya zo tsirara ga kaɗanka yana zaune yarka tana zaune kuna kallo me yafi wannan kuma ai kaga an gama rashin kunya nan ko nasara in yasa alheri ne ba zai kawo ba da dan me da aka kawo a rika nuna alwala a rika nuna sha'anin sallah a rika nuna sha'anin haji a rika nuna yadda ake zakka yadda ake azumi da komai da komai a ce ga yadda ake bukatar yin azumi ga yadda ake bukatar hujja zakka ga yadda ake haji kar a nuna kiɗa kar a nuna waka kar a nuna dukkan abin saban Allah in wannan ake a ciki wallahi da an samu lada ko ake nunawa saboda haka duk mai maka shawara ka so ta na ta kiyama sai ka ce ina ma ba abin kuma bane wanda ya ma shawara yake mu tafi gidan liman haka za ka ci mu tafi gidan tata mu tafi gidan duk inda dai za a na sako yake mu tafi to ubangiji ya ce ran ta alkiyama sai ka ce ina ma ba aboki na bane domin la kada balla ni ala zikri wannan mutum ya halakar da ni ga barin wa'azin alqur'ani da aka ce haramun ne wannan ne ya halakar da ni na jin aikata wannan abu ba da izza ni wallahi an gaya mun an ce abin nan ba kyau ni kan naji da kunne na an ce ba kyau amma wane ya fadda ni yace da ni mu je gurin nan muka shi wannan mutum wannan mutum ina ma ba mai abota da shi ba wa kana shaytanu lil insani hadudan da ma shaytan wato ba ya rabo da mutum wanda yake mai kafirar zuciya ko munafiki shaytan ba su rabuwa da munafiki ba su rabuwa da kafiri kuma bai rabu da shi ba nan abin da yake masa hazulan mai tabar da shi duk abin da zaka taɓe shaytan sai ya maka shawara sai ya shiga zuciyarka ya gaya ma ka aikata shi ya ya taruka hu sannan kuma na tashin alkiyama ke kan din kuma yake ba ruwan sa kai ka ji dana a nan duniya ya zuga ka ka ai baba Allah kana ta munna kana kin wanda zai hana kuma duk wanda zai gaya ma gaskiya ba ka yarda ku shawara to sannan shi shedan da ka bi shi ran tahir kiyama ya taruka hu ya barka wa ya tabarra minhu kuma ya kubuce ya ce ina ka gani inda albara in ya ga musiba shi shedan da kansa yake ka ce ni ne na da kai yayin da ka tafi wannan gurin saban ko da kake aikata saban ka gani ba za ka ce ne ka gani Allahu akbar ka gani shine ubangiji yake faɗa ba da ko kalu da ma ku yi kan inna ka wa aka ko aka haƙi wa aka ko ka gani wa aka kuma da haƙi fa salafku ka gani Ubangiji ya riga ya yi muku alƙawarin gaskiya ku yi kaza ku bar kaza, ni ku na saba muku na ce wannan ai kaza ake so. Haka shi dan fa, domin duk sanda za ka saba Allah sai ka tuna wannan abu ku ba kyau, amma sai ka ɗauki ba kyan nan cewa ai raina kuma yana so. In na yi na tuba ko ne istighfar. Ka gani. Allahu akbar. Ya kubuta kenan ba ruwansu da kai. karshenta kuma in ya ga abin ya yi zafi kuma har za a wuta sai ce ku kara su ne kar wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa yayin da za ka yin saban na zo na daka ne ai ba zan kare ka ka gani ma ana bi musri yakhikum wa ma antum bi musri hiya shi dan yace yau ba zan taimake ku ba za ku taimake ni ba kowa ya ta kansa ni ba ni na tura ka ba ni kafartu bima ashraktumuni min qabl ko abin da kuke cewa mun tara mun yi da ku ni ne na kai ku kaza to ni ba ruwana na riga na ki wannan yau ba ruwana kowa ya ci kansa gashi ko suna bakin wuta kuma dama shi ke dan shi bullet din da wuta ka dace sai ke in kun ce ni ne na ce abin nan da kan muna tare a duniya to yanzu ma kar mu yayin nan shi dan ubangiji zai maka rigar wuta da wandan wuta dama shi da wuta ka dace shi zai fada wutar sannan kuma dole waɗanda suka bi umarninsa kuma su shiga sai ba sa shiga ba a sa mala'iku su ta tashi sai ce dama shi dan bai gushe ba mai tabar da bawan Allah ne Allah kiyaye ne me kace وقال رجل واعلم ان قومي تأوى القران مهجورا
dan ta ce alkiyama za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana ya rabbi ya ubangiji inna qaumiya wato su mutanen nan da na je ne musu wa'azi Qurayshawa ita ka zuwa da Qur'ani ma'azuran wallahi sun yi wannan Qur'ani abun bari ba ruwan su da shi in ana karantawa ba za su ba sun wuce nan wane su da zuwa gun karatu gun karatu ma ce sai na je kamar ni ai a zo a ga mun a gida sun ba alƙur'ani haka haka zai ga Allah ya Muhammad zai ga bai a ran ta da mutane na karantawa sun kawai su alƙur'ani ba sa zuwa gurin in ana karantawa irin waɗannan ga sunan har a yanzu kuma wani za a shekara ana karatu alƙur'ani ba za su ba wanda bai je ba yaushe zai san haramun yaushe zai san halal a cikin alƙur'ani shi ko ana karatun da shi ba na zai ba wanda zai zo gidanka ya zo ya bayyana haramun da domin abin da yasa ya zo gidanka akwai abin da yake kwaɗayi a gurin mutum ko yana kwaɗayin wani abu a hannunka ba zai iya gaya maka abin da ranka zai ba ba ko saboda haka mutukar mai wa'azi zai wa'azi yana kwaɗayin wane in yaji abin da ransa zai baci to ba zai faɗi gaskiya ba kuwa sai tukuna ka ɗauka ba ruwanka da kowa dan Allah kake wa'azin nan ko mutum ya soka ko mutum ya kika ko da ubanka ne ko a gidansa kake in laifin ya zo ka faɗa to yayin da za ka iya faɗa amma wata kar ka je kace za ka yi mutum wa'azi kai da kiki ya kira ka wallahi da wuya mutum ya faɗi da faɗa yana zazzaga domin kwaɗayin abin hannun wannan mutum sai manta da cewa Allah ne mai arzuta shi ka gani fa'aradu anhu shi yayin da ake karanta alqur'ani sai su kauda kai ba za su gun ba walam yu'minu bihi ba ba da gaskiya da shi ba ka gani shine aka ce wato wannan aya kuma na tashiyar kiyama za ta zo ga muminai waɗanda suka karanci wani abu daga cikin alqur'ani bayan sun haddace abin a cikin alqur'ani ko sura ɗaya ne ko sura biyu ne ko izu ɗaya ne ko izu biyu ne saboda hidimar duniya sai suka daina karanta har tilawa ta gudu wannan rata shi alkiyama shi ma zai zo yana cizon yatsa sannan ubangiji ya bada shaida manzo Allah ya bada shaida yace wannan mutum ya kaura shi alqur'anin nan domin da sai da ya haddace wani abu amma ya bari ya zubi shine manzo Allah yake cewa man ta'allama alqur'ana wanda ya nemi sanin alqur'ani ko da tilawa izu ɗaya ko izu uku ko fiye da haka ko ku a'a bayan dai bai samu tilawa ba ma alqur'anin kawai ya iya karanta shi in ya dauki takarda zai iya karantawa wa laqa musafahu sai so alqur'anin sai rataye shi ka gani lam yata'ahadu sannan baya dauka ya rika karantawa safiya da yammaci gashi nan a rataye kawai walam yanzu yanzu fihi sannan baya ɗauka ya rika nazarin alkur'ani shi dai ya rataye a kawai ja a yawmal qiyamati muta'alliqan bihi ko ran ta alkiyama alkur'anin nan yazo ya rataye a jikin mutum kamar yadda ka rataye shi baka ɗauka ka karanta ya qulu ka ji alkur'ani na magana a ran nan yana cewa ya rabbi ya ubangiji abduka haza ba wannan naka wannan da nake rataye a jikinsa ita kazani mahjura ya rike ni abin kaurata ina nan ya ajiye na daki baya ɗauka ya bude ya karanta ibni bai yi wa bai Allah na ka kara ka hukunci tsakanin ya da kuma akwai ji masu alkur'ani a tsaka kinkilin kinkilin kace mu yanzu sana'a da kasuwa sun hana mu karatu ga alkur'anin nan nasa yana aji amma hidima ta yawa iyali kaza kaza to alkur'ani zai kai karar ka gaban Allah sai mutum ya ce alkur'ani wai an ce a ajiye ai shi ma ajiyewar a gida lada ne saboda haka mu dai mun so mun ajiye ba lada kawai nan ajiyewa ba karantawa za kullum ba ka karanta ran tarihi ya alqur'ani zai kama kai sai cikin Allah to ka ajiye na a gidan ka amma ba ka karanta ni ba hidimar da za ka hana karatun alqur'ani babu ta jama'a duk wanda ya iya zai iya ba ya karanta daga sura ɗaya zuwa izu ɗaya kullum mutum ya karanta idan ku ba haka ba na ta alƙiyama ku shari'a da alqur'ani ka gani me kace
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وكفى بربك هاديا ونصيرا
idan manzo Allah ya faɗi wannan yace mutanen sun bar alqur'ani ba sa zuwa gun karatunsa ba sa karanta kuma sai ubangiji ya ce ai wa kazalika eh kama da Allah naka addu'an min mushriki qaumaka kamar yadda na sa maka makiya a cikin kafiran zamaninka ya Muhammadu haka nan na sanya li kulli nabiyin ga kowane annabi ma kabla ka tun ga mu kowane annabi ya zo addu'a minar muslimina sai ya samu makiya daga cikin kangararrun mutanen ke ba su kaunar ba su kaunar abin da yake karantawa fasbir kama sabaru kai ma dauki hakuri ya Muhammadu kamar yadda waɗancan manzannin su hau waka ce jira bin hajjan ya isa wato hajjan mai shiryawa jira bika da ubangijin ka abu kai wani siran Allah kuma shine mataimakin ka Allah ya kiyaye mu aina siran laka ala daika ya hakuri kai ta karatun alqur'ani kana bayyana gaskiya da ƙarya wato duk rarrabe su ka ga musu halal da haram ubangiji shine mataimakin ka akan mutiyanka Allah ka taimake mu akan mutiyan mu to
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونجعله ترتيلا kafirai har yau suka dawo kuma suka ce iri dai a gurin su iri iri su ce wannan su ce wannan wajen dai su ba za su yi imani ba suka ce wai laula nuzula alayhi alqur'anu jumlatan wahidatan wai me yasa ba sa alqur'ani ya shiga gaba ɗaya ba ta taurati wal injil wa zabur kamar yadda aka sa a taura gaba ɗaya da linjila da zabura to shi alqur'ani me yasa aka rika kawo shi da aya ɗaya aya biyu sura ɗaya da haka har shekara goma sha sha hudu me yasa aka dinga kashi kaɗan kaɗan kaɗan haka eh kazalika Allah ya ce haka ne dan so in kashi gaba ɗaya ba dalilin saukar da shi kaɗan kaɗan kuwa da nake gare ka min sabbi da bi adam domin mu tabbatar da zuciyarka ta kawwa karbaka zuciyarka ce karfi ka rika haddace waratana wa tarkilan sannan kuma muka rika jero jeri jeri bayan wannan hukunci sai wannan hukunci bayan wannan labari ko wannan bayan wannan kuma da ajira ajira halal na biye haram na biye gaskiya na biye labarin ko ƙarya na biye haka ne ga yadda za ka tsira ga yadda kuma in kai halaka ne wannan abin Allah ya ce haka na rika yin sa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai a ba da shi in an saukar da wannan aya in an jima wannan sabo in an saukar da wannan sura gobe wannan sabo ba da rubuta kulin yayi sannu sannu wata udatin da kuma duk hankali hankali sai ya tsara kamahu wa hibzahu domin wato kamahu fahimtarsa wa hibzuhu da kiyaye sai sai ya zama wato ya sawwaka saboda haka ga idan kana rubuta alqur'ani kadan kadan kadan kadan kadan kadan wato sai ga nan da nan kana haddacewa kuma kana rikewa haka ne aka sauko da annabi aka ce an kawo shi kadan kadan ne domin karatun sai zama su sauki ba gaba ɗaya kamar a saura da dinjila ba wato shi ne aka ce ayyata waka da annabi fahimtarsa da kiyaye shi gare shi da kuma al'ummarsa ana zahar kalbi a haddace shi ma gaba ɗayan an bi kaɗan kaɗan yanzu a maimakon ka rubuta sumuni ka haddace wato ka samu sumuni sumuni kana haddacewa in ka ɗauki guda ka ɗauka haddace shi ma da ka ka mu ubangiji bai hukunta a rika haddacewa da yawa da yawa ɗin ba kaɗan kaɗan yace wa hadhihi azimatu li hadhihi al-ummati al-muhammadiyya wannan lamari ne babba ga wannan al'umma ta annabi Muhammad in kana son haddace alqur'ani ka ba a hankali a hankali ka an kadan lam yu'iha gairahum ba a bawa waɗansu al'umma haddace littafin su ba sai mu sai mu aka ba ikon haddace alqur'ani waliza warada saboda haka ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ubangiji yace waje alatu min ummatika aqwaman Allah yace zan sanya cikin al'ummar ka ya Muhammad waɗansu mutane za a same su qulubuhum anatiruhum wato littattafan su nan a zuciyarsu alqur'ani kenan mutum ka gan shi gashi yana tafe ko yana zaune ko yana kwance amma in ka tuna ilimin shi ne a zuciyarsa daga baka Allah ya tare ilimin mutanen farko da mutane ubangiji yace banda al'ummar ka ba wanda zan ba wannan baiwa Allahu akbar wa min huna to daga wannan ne fa aka gano kana ta'limul qur'ani bit tadriji wato in mutum na son ya gane alqur'ani ko fasara ko bakake ko kuma haddace tilawa to in yana so ya gane yayi a hankali a hankali ya rika dauka ka hankalan kima lil alfadi balle kuma a ce yaro ne karami kana gaya masa kadan kadan ba zai wahala da rikewa ba sannan kuma ba zai manta ba in ya rike liyasbuta fi qulubihim domin yi kaɗan kaɗan ɗin zai zaunar da shi a cikin zukatan yara ka gani Allahu akbar to sannan kuma waga tafara tanki fi fi ta'alimihi liya sahula hifzahu sannan kuma aka ce za a gafarta sunkuyarwa da da abin da suke karanta su yan yaran nan kanana fi ta'limihi yayin neman sanin sa ka gani domin haƙƙinsa da ake so a rike a ce sai da alwala din nan wanda yake neman sanin alqur'ani shi ba lalle sai da alwala ba ne yanzu ka ga alqur'ani izu 60 wato in dai ba gaba ɗaya ke izu 60 ba ba dama in mai neman karatu ne ya ce sai yayi alwala to amma ko gaddi ne za shi kikkadi in dai san zai rataye alqur'ani izu 60 dole sai yayi alwala ko gaddi ne in je zai ɗau ido sittin to sai ya yi alwala da ya ɗauka to amma idan allo ne kamar ido biyu ne ko ido uku ko shi alkur'ani ido goma ne ko ido ishirin ko talatin idan dai kana da tsarki ka iya ɗauka ba alwala amma in dai aka haɗe shi ido sittin to dole kuma sai ka alwala da ta ba to amma in kaɗan aka ɗiba ko rabi aka ɗiba to ka iya ɗaukansa ba tare da alwala ba amma da tsarki kuma Allahu Akbar ka ji saukin Allah kenan wannan ma dan neman sanin amma wanda baya da sanin haka kawai ba ya zai taba alqur'anin ba ma sam sam ba zai taba ba in ba sanin zai nema ba fa inna qibla domin shi yaro karami izara asu suwara kasiratun kawuya ala hibziha ka gani wato shi yaro idan kai masa rubutu ya gan shi a jikin allo ko da sura guda ce karama ko ku rubutun ne sura babba ce amma sai ka gutsura masa kaɗan ka rubuta masa to sai ta kokari ya ce bari mu mazan haddace tun da wannan ɗan kankani ne amma an ka cika masa Allah sai ya dinga tsoron karantawa ba to ka gani wannan kuma hikima ce ta Allah wannan shi ɗalaha ba da ha kuma sai yana ta bari da na gama yar karamar suran nan maza malam idan na gama ta kan kwana uku za a rubuta mun ta gaba tunda ya ganta karama sai kuma kana ta eh maza su haddace ka rigawa ne to haka ake wa yara nan da nan sai ga yana ta karantawa ko kuma in ya ga an rubuto ka dan kamar su sura hudu ko biyar haka eh shikenan sai ka ce to maza da ka biye masa sai ce to malam yanzu na haddace wannan dinnan na kusa gama wannan surar sai ta ce ai saura ka dan wani maza su haddace sai ta kokari to amma ka ci ko masa daga farko har Allah ya cika gaba daya sai sai ka karatun ba dan yawancin karatun yaro kau da kai yake shi yasa ake son a rika yi kadan kadan ko manyan ma sun sune kadan kadan sun firkewa domin da haka Allah ya saukar da shi ka koyi yadda Allah ya kawo shi kai ma ka bi ta nan sai ka fi samun haddace shi to mhm sai ka kai aya ko ya ka wala sunaka ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل Allah ce ba za mu zo maka da wani misali ba wato cikin alkur'ani fi ibdali amurka cikin maganar da suka yi wato ta cewa sun nemi su bata lamarin ka ya muhammadu amma ya ji na kuma zo maka da gaskiya wacce za ta tunkuɗe abin da kafirai suka fuske ka duk abin da mutum ya soki annabi da shi sai Allah ya kawo aya da za ta soke wannan zargin da kai wa annabi ya zama ƙarya kake wa sana tafsira sannan kuma Allah ya ce sai na zo da kyakkyawan bayani wanda ke bayyana cewa annabi ba ya tsufa to والذين يجرون أنه أولئك شر مكانا وأضل سبيلا allazina yusharuna ala wujuhihim kaga waɗannan su ne waɗanda ake kayin su irin masu sukan annabi fa masu sukan annabi da sukan aikin annabi da sukan wato cewa alqur'ani allazina yusharuna da ake tashin su ran tashin alkiyama ala wujuhihim akan fuska ana jan su a ƙasa fili yadda kaga ana jan mushi haka za a rika ja amma ta fuska ka san iya wulakanci a ƙauye sannan kuma ila jahannama jan da ake musu al'akari na yarwa ba a yi ba a wuta da rubda ciki ana ja sannan a je a jefa wuta a gani ulai ka sharru makanan Allah yake waɗanda aka yi haka sune suka samu mummunan gurin zama wa adallu sabilan sune kuma suka fi kowa kuskure wa tafarki wanda suka fi a rayuwarsu Allah ya kiyaye ولقد آتانا هدى الكتاب وجعلنا معه أخاه وهارون نذيرا ولقد ubangiji yace hakika atina Musa alkitab mun zo da annan Musa a taura shine alkitaba din waj'alna akahu haruna waziran ma'ahu Allah yace muka sanya dan uwansa annabi haruna mataimaki gare shi ubangiji yace Musa kai annabi ne manzo ne sannan shi kuma yayin da annabi Musa ya ga irin sharrin Fir'auna da irin kangaran mutanensa sai ce ubangiji Allah na roƙe ka ka bani mataimaki wanda zai zama mataimaki na ne da zai wa'azin nan amma ni na fi son Haruna kaga ka bani dan uwana Haruna ya zama shine mataimaki na a gurin wa'azin nan mun usudu bihi a gari ya karfafi ka karfafi bayana da shi nauyin da yake bayana ka sa ya taimake ni in ina yi yana gaskata ni in za mu yi addu'a kuma yana ina faɗa yana ta amin amin saboda haka kaga manyan malamai sun ɗauki cewa domin ubangiji ya alƙawarin ya ce da annabi muhammadu inda mutum arba'in suka taru wato suka ce sun yi addu'a wani na cewa Allah ka bamu kaza Allah ka sauke mana kaza sauran kuma suna ta amin amin yawan mutanen ya kai arba'in ubangiji ya ce ba su gama addu'a sun ya biya musu wannan bukata ka gani shi yasa kaga wasu malamai suka ce to ai ko inda yafi kamata tunda ubangiji ya ce da manzo Allah fa idza faragta fansab wa ila rabbika fansab idan ka gama sallah ka zauna a gurin kai ibada sannan bayan ka ibadan ka roki wani abu wajen ubangiji to shine wasu kaga in an yi sallah suka ce mu roki kaza malamin shi liman yana ta Allah ka ba mu kaza ka kawo mana kaza mamun da aka yi sallah suna ta amin amin ku bakin abin da suka roƙa sai Allah ya biya musu kaza ka gani to ba ma addu'a ba yanzu tarbi ma an ce waɗansu sun daina ja tarbi ma wasu sun ce ba kyau za ka wani in kana duba cikin jama'a wallahi sai ka ga wani ya yi sallah bai ja tarbi ba wai malamin sa ne yake da shi ba kyau malamin sa ya shi wato azancin sa kada a yi tasbihi domin falalar da take cikin wannan tasbihin wanda mutum yake yin 33 33 ya cika da la ilaha illallah wa wa da mudafi salamu ya cika dari da wannan wallahi in mutum ya gana sallah daya aka ce abin duniyar nan duk gaba daya biya shi ba zai bayar ba saboda haka yahuda suka yi makarkashiya suka nemi suka hana mutane sai ga mutum ya sallah kawai sai ya tashi sam subhanallahi nan ba zai ba ba ma yi addu'a ba karfin ma suka ce karkata wannan zamani in je duk abin da mutum abin da ya zo mutum ya ce shi zai bi mutum wata rafi yawa yake kuma a cikin Allah ya kiyaye mu alhamdulillah jama'a za mu yi addu'a anan amma za mu karanta kaɗan ɗan shugaban nan namu annabi Muhammadu wanda Allah ya bamu shi a cikin wannan wata mai daraja za mu faɗa kaɗan daga cikin halayen annabi na jurewa ga abin da ake masa na haushi mu ji irin haƙurin da yake da shi wajen wanda ya nemi bata masa ko ya ci mutuncinsa ko ya kashe shi kuma mu ji da yaya manzo Allah yake sakawa da me ya dogara kuma yake aikata wannan irin hali nasa shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake ce masa kuwa asalan a ce wane yana da jimiri wato yana da haƙuri wato abin da kake da ikon ka zartar wato kakura ka yafe mutum wannan shi ake cewa wani yana da dauriya yana da jimiri dalilin wannan kuwa da annabi ya dauka yake yin su da gaske ubangiji ya riga ya ce haka zai annabi ku Allah bai taba cewa yi kaza sannan ya kin wannan abu ba ubangiji ya aiko jibril ya ce a gaya wa manzo Allah kuzil afwa ya rike rangwame har abada abin da aka yi masa yayi yayi hakuri kada ya saka mummuna da mummuna yayi hakuri wamur bil urfi sannan ya rika horan mutane da cewa ku aikata kaza ku aikata kaza irin na alheri kuma aikin Allahu akbar ruya an karbo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce lamma nazalat alaihi hadhihi ayatu yayin da aka saukar da wannan aya aka ce khudul afa wa wamur bil urfi wa arid al jahilina da aka malaika jibril ya kawo masa wannan aya ta'ala jibril alaihi salamu sai manzo Allah ya tambayi jibril din da yazo da aya yace masa jibrilu yace na'am an tawi da yace menene fasarar wannan aya da kace mun kuzil aka wa muru bil urfi wa ril al jahilina me fasarata kai ka zo da ita daga Allah ka gani fa qala lahu sai jibrilu yace masa to ni ma ma'aiki ne zuwa gare ka an aiko ni ne an ce in zo in gaya maka ita na ku gaya maka amma ban san fasarar ba sai kai hakuri ta a sa'alal alima ni ma har in ga